الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara ta taruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wani littafin mai albarka na Sunan Abi Dawud yau muna uku ga watan Muharram hijira daga Makka zuwa Madina 1440 da bakwai wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 a wannan shi ne darasinmu na 38 a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shi ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها وطنا صالح الأعمال فيها صفنا wannan baitin ana jingina shiga imamun nawawi in ma ba shi yake da shi ba to dai ya hakaito sa a cikin littafinsa a cikin muqaddima ta riyadus salihin wanda baiti ne wanda idan mutum ya san ma'anansa yana karanta sa zai ji ya shiga a wata duniya don saboda abin da ya kumsa na wa'azi malai yake cewa inna lillahi ibadan futana tallakun duniya wa kafin fitana lalle Allah yana da wasu bayu masu wayo masu kaifin hankali wanda suka saki duniya tsallaku duniya wa khaful fitana sun saki duniya sun ji tsoron fitina sun nisanci fitinoni na duniya ce nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana sun yi dubi a cikin duniyan nan da suka ga wannan duniyan ba wurin zama bace ga mai rayuwa ba wurin zama bace matabbaci ga mai rayuwa ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana sai suka mayar da wannan duniyar a matsayin teku suka sanya ayyuka na gari suka sanya ayyuka na ibada a matsayin batu jirgin ruwa wanda zai tsallake su daga wannan teku abinda wannan baiti na malam yake nuhi kamar yana fassara muna ne asar wanda ƙila anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala alkayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut wanda yake kowa hankali wanda yake kowa dubara da wayo shine wanda yake kokarin kilgon ayyukansa yake kokarin yi kansa hisabi tun kamin a yi masa yake kuma kokarin yin abin da zai tseratar da shi bayan ya mutu wannan shine wanda yake kowa wayo wanda yake kowa hankali ashe ba shine wanda ke kowa wayo ba don saboda yana da dubara ta kasuwanci dubara ta tara kudi a'a wanda ke kowa wayo shine wanda yake da dubara ta yanda zai iya yin ayyukan alkhairi ayyuka na ibada fi ya tabbata athar na ibnu mas'ud yake cewa ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin yace ban taba nadama akan wani abu ba irin nadamar da nake yi akan wani ne da ya zo gharabat fihi shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali yace ban taba yin nadama ba kaman nadamar da zan yi a wani ini da ya bullo ranar sa ta bullo ta hwadi wanda ita rana idan ta bullo ta hwadi to ajalin mutum ne ya rage rayuwarsa ce ta rage yace amma ayyuka na ba su karu ba to ina haushin haka ma'ana dai abin da yake nihi ranar da ta yi zamantowa ranar mafi asara a gare sa ita ce ranar da bai ayyukan alkhairi masu yawa ba amma mu kuma ranar da ta yi zamantowa ta shari a gare mu ita ce ranar da ba mu samu kuɗi ba an gane ko to magabata kishiyar haka ne Allah ka ba mu ikon ya haka idan ba kuma ta ba har yanzu muna a cikin babu fitahi sala babin da yake bayani akan ladabi na fara sallah ladabi na bude sallah mala yace haddathana ahmad ibn hanbal kenan muna tsakiyan babin ne hadisi na 734 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرني فليح حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأن صحابان قبائل سسون هدو أولي قدا فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسك أنبك سلر منزن الله فقال أبو حميد سي أبو حميد يتي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله sallallahu alaihi wasallam ni na hi ku sanin sallar ma'aikin Allah fa zakara ba'da hada sai ya ambaci sashen wani daga cikin mangunan da suka yi qala yace thumma raka'a sai manzon Allah yayi ruku'i fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi sai ya dora hannayensa akan gwiwowinsa ka annahu qabidun alaihima kamar ya jimike gwiwowin wa wattara yadaihi ai wa awwaje yadaihi shine ma'anar wa wattara sai ya me yake da suna ya lankwasa hannayensa fatajafa an jambaihi ya kuma nisantar da hannayensa daga bangarensa guda biyu abinda ake nufi shine idan mutum ya yi ruku'i an gane ko ba haka ba zai ana ganewa ana ganewa in kai haka karan hannunka yana game da ni da jikinka a haka za ka yi shi ne ma'anan wa'autara an gane ko sai ya lankwashe hannayen nasa suka rabu da ina suka rabu da ɓangarensa wannan guda biyu na mala ya ce kwale ya ce sun masajada bayan ya ƙare ruku'i sannan ya yi sujada fa'amkana an fahu sai ya ɗamfara hancinsa ya aje sa ga ƙasa waje bahatahu da kuma goshinsa wa naha yadaihi an jambaihi kuma ya nisantar da hannayensa daga ɓangarensa guda biyu kenan kamar yadda a cikin ruku'i hannayenka za ka bankara su kada su game da jikinka haka shi ma a wajen sujada za ka yi kada su game da mi da jikinka sai idan a cikin jam'i kake wannan kuma don kada ka takura wa mutane to za ka matse hannayen naka wa wadda aka faihi hazuwa mankibaihi kuma ya ɗora hannayensa daidai da kafaɗunsa sun marafa a ra'sahu sannan ya ɗaga kansa hatta raja a kullu azumin fi maudu'ihi har sai da kowanne kashi ya komo a wurinsa ya ɗaga hannunsa ma'ana ya kabbara shi ne ke nuhi ya yi tsaye har sai da kowanne kashi ya komo a wurinsa hatta faraga har sai da ya kare sallah haka yake yi sun majalasa sannan sai ya zamna faftara sharijlahu yusra sai ya shinhida kawarsa ta hagum wa aqbala bi sadri yumna sai ya fuskantar da sadri yumna ma'ana a saman me yake da suna kawa ta hagum ala qiblatihi ya fuskantar da ita akan akan alƙiblarsa domin in ka zamna ƙawarka ta dama idan ka lankwasa ta za ka gani samanta nan kinta shi yake kallon me shi ke kallon alƙibla shi ne sadri al-yumna da yake anan wa wada a kafahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna sai ya ɗora tahin hannunsa na dama akan gwiwarsa ta dama wa kafahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sannan hannunsa tahin hannunsa na hagum ya ɗora sa a kan mai da suna gwiwa ta hagum wa ashara bi usbu'ihi sai ya yi nuni da ɗan yatsansa ma'ana ya ishara ya rika kada ɗan yatsansa ƙala abu dawud abu dawud ya ce rawa hadal hadith ya rawaito wannan hadisin utbatu ibn abi hakimin an abdullahi bin isa anil abbas bin sahal lam yazkuri at-tawarruk amma shi a wannan riwayar bai ambaci tawarruk ba irin wannan zaman da ake na akan duwawu wa zakara nahwa hadisi fulaihin sai ya ambaci kwatankacin hadisin fulaih wannan sunan shi mana daga cikin sunayen da suke baki ana gane da kyau ko fulaih in ka samu ɗakana ka sami suna fulaih suna ne mai kyau yana da ma'ana kuma sannan mai sunan yana da tarihi domin ɗaya daga cikin malaman hadisi wa zakara al-hasan ibn al-hurri nahwa jilsati hadisi fulaihin al-hasan bin hur ya ambaci makamancin zama na hadisin fulaih wa utba da hadisin utba a takaice wannan hadisi yana daga cikin ƙarin da muka samu shine idan kai sujada hancinka bai tafi kasa ba sujadar ka ba ta yi ba ana gane da ke ko duk sujadar da aka yi hanci bai tafi kasa ba to sujadar nan ba ta yi ba shi goshi wannan ba a mabutun shi na kawo hanci ne don saboda ana samun wanda suke haka daga mutum ya yi sujada bai kai hancinsa a kasa ba hanci yana ɗaya daga cikin gabbai na sujada wanda in babu su babu sallah maliki haddasa na amrubnu usmana حدثنا بقية حدثني عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن الأباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث يا باش لابار وانا حديث قال أما رواية سسيتي إذا وإذا سجد إذا من ظن الله يسجد فرج بين فخذيه ينا ربا سكان كتترنسا غير حامل batanahu ala shay'in min fakhidaihi baya dora cikin sa akan komai na katattarun sa wannan dole sai an nuna shi yasa wannan babin dole sai ana yi ana yi a aikace waye gane wannan wannan magana wanda ya gane shi muke sai nuna muna in kuma kana jin nauyin nuna ce muna ka gane sai mu gani shi nan aka ce manzo Allah yana raba cikinsa da katattarunsa kenan ba a ma kasance hannuwa ba a? na ya za kuma Allah khairan yanzu kun gani cikin alaji ya game da katattarunsa bai ga musamman ma ya alaji ya kara mai lucinanunsa baya ana gane da ke ku shi ne abin da ake nufi ai kun san akwai masu irin wannan sujada ko ga mutun ya dunkule wuri guda kamar kunkuru an gaye da kyau ko to wannan shine abin da ake nufi shinin sa ba sa ganewa da cikin sa wallahu ta'ala a'lam na'am mala yace a kinan shine ghaira hamilin batnahu ala shay'in min fakhidayhi ko kadan cikin sa baya gamewa da katattarun sa قال أبو داود أبو داود يتي رواه ابن المبارك ابن المبارك يروي تونا حديث يتي أخبرنا فليح فليح يا بام لاباري سمعت عباس بن سهل كل كي ونا سنن كو ناس mafi yawanci samari su ke son sa sunan da ba a taba ji ba akwai wanda su dai burin su sama dan su sunan da ba a taba ji ba yanzu wajen kwakwale kwakwale wani ya kwakwalo wani suna a kwanan nan wai menene ma salahuddin me sunan ha umaina tuko ni dai na san umaima amma unaina tuko umainatu to ni dai umainatu nan ban taba jin sa ba na san amina ko umaima amma umainatu na umainatu ni ban taba jin sa ba har bincike ne ban samu ba amma tana iya wayalla akwai inda ya samo shi ana gane da kyau ko na na ban taba jin shi ba wannan sunan نعم أخبرنا فليح يتي آه يتي سمعت عباس سمعت عباس بن سهل يحدث yana ba da labari falam ahfazhu sai ban haddace hadisin da ya gayi ba fa haddathanihi sai kuma aka ƙara bani labarin hadisin urahu zakara isa bin abdullahi ina tsammanin ya ambaci isa dan abdullahi ne a hadisin annahu sami'ahu min abbas ibn sahal akan cewa ya ji sa daga abbas bin sahal qala yace hadartu aba humayd sa'idi bi hadha hadith na halarci lokacin da abu humayd yake ba da labarin wannan hadisin malici haddasana muhammad ibn ma'marin haddasana hajjaj ibn min halin hadisin da'ifi ne alhadisu da'ifun lakin na la'amala alaihi hadisin bai inganta ba amma aikin haka yake ciki baya gamewa da katattaru حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال في أول رواية فلما سجد لوكة منظر الله يسجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض gwiwowinsa sun riga tahiya ƙasa sun riga tahiya zuwa ƙasa lokacin da zai sujada kabla lokacin da zai tayi sujada da ya dago daga ruku'i kabla an taqa'a kaffahu kamin hannayensa su kai a ƙasa ana gane da kyau ma'ana sai da ya aje guyoyinsa sannan hannuwansa ya aje su a ƙasa yayi mi yayi sujada to za mu gani falamma sajada lokacin da ya sujada wada jabhatahu ya ɗora goshinsa bai na kaffaihi a tsakanin tahin hannuwansa kamar da muka nuna ya ce wa jafa an ibitaihi kuma ya nisanci lallakuwarsa ma'ana kara hannuwansa suka nisanci lallakuwarsa ma'ana ya buɗe hannayen nasa bai game su da lallakuwa ba sai ya ce قال حجاج حجاج وقال همام همام يتي وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بام لباي دقا منظر الله بمثل هذا قطن كتن ونا حديث وفي حديث أحدهما أما حديث تي دقا تكنسو وأكبر علمي سيتي أما ما في جرم إلمينا أنه حديث محمد بن جهادة حديث محمد بن جهادة وإذا نهض yace idan ya tahi zai tashi an gane ko zai tashi daga zama ko zai tashi bayan sujada yayi tsaye nahada ala rukubataihi yana tashi akan gwiwowinsa wa atamada ala fakhidaihi ya dogara akan katattarunsa wannan ya kumshi wannan hadisin ya kumshi abubuwa guda biyu hadisi ne da'ifi abubuwa guda biyu ya kumsa wanda suke masu wahala a cikin sallah kuma akwai mutane masu yin shi wa ya gane su ya nuna muna su na'am bismillah malam binyamin abu na farko wajen zuwa sujada dago daga ruku'i kaje sujada na'am aha yawwa na'am me ya fara kai guyoyi to wannan hadisin haka ya nuna sai da ya kai guyoyi sannan ya kai me ya kai hannuwa to hadisin bai inganta ba don haka ya ake yi nuna muna yadda ake yi yawwa hannaye za a fara kai sannan a kai ne sannan a kai goyoyi in kuma ka iya ka kai tare da su amma dai kada ka kai goyoyi sannan ka kai ne ka kai hannuwa to bayan wannan na biyu shine na ƙarshe aha shine wajen tashi yawwa shi kuma za ka tashi akan me akan guyoyi ƙara tashi mu gani wanga sai mai ƙarfi sai masu jini a jika yauwa to wannan shi ne kenan ana ganiya da kyau wannan shi ma manzo Allah ya hana yin haka hadisin wanga da yace manzo Allah na yin haka da'ifi ne to ya zo a riwaya sahihiya manzo Allah yace wa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku zai yi sujada kada ya gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfanawa raƙumi da kawahu yake kawahu yake fara kai ko hannuwa kun san shi ma yana da hannuwa yana da kawahu na gaba su ne mi hannuwa na baya su ne mi kawahuwa to in ka lura raƙumi sai ya kai kawahuwa sannan ya kai ni yau to muzalla ce kada kai ka yi haka kenan ka fara kai hannuwa sannan ka kai ni ka kai abin ga yace wal yada yadayhi qabla rukbatayhi ana gane da kyau ko sannan kuma ya dora hannuwansa kamin ya dora goyoyinsa duka dai sharhin fala yabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir a takaice wannan shine kenan hadisin da yazo akan haka bai inganta ba kuma ku zaka ga mutane da yawa na haka musamman masu jin karhi kamar yadda na gaya muku wani shi ganin ma yake iyawa ne in zai taso wa ya taso da ni da gwiwoyi da a san yana da saura wannan shine kenan malici haddathana musaddadun haddathana abdullah ibn dawuda عن فتر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغا منظر الله يرفع إبهاميه في الصلاة ينا دقا أن يصنصى أنا أنا غاني أكو ينا دقا أن يصنصى من يحسون إبهاميه ينا دقا سو في الصلاة أتكين صلى إلى شحمة أذنيه شحمة الأذن هو ما لان من الأذنين سوني ونم an gane da kyau ko ma'ana wajen wajen wajen kabbara yana yin haka Allahu akbar kamar yadda muka gani a jiya to hadisin bai mi ba bai inganta ba domin gashi na aka ce hadisi na da'ifi a takaice dai hannuwa jimike su ake yi hakan ga yana ba a raba ko guda daga cikin su na mali ce haddathana abdul malik ibn shu'aib bin al-lays haddathani abi عن جدي أن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب شما wannan suna yana da kyau ban ji ana sa shi ba Jurayj suna ne mai kyau sosai Jurayj na'am aha ina rubuta suna ne kamar yadda na gaya muku don saboda masu tambayar a basu suna na musamman suna ɗan yayi suna mai zahi-zahi haka suke cewa ha na'am ba na wanda ba taba ji ba mala yace an ibn shihab an abi bakr ibn abdurrahman bin al-harith bin hisham an abi hurairata annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idan kabbara lis-salati idan yayi kabbara dan yin sallah ja'ala yadaihi hazwa mankibaihi yana sanya hannayensa daidai kahudunsa wa idza raka'a haka ma idan zai ruku'i fa'ala mithla zalika yana yin kwatankwacin haka wa idza rafa'a lis-sujudi haka kuma idan ya dago daga sujada fa'ala mithla zalika yana yin kwatankwacin haka wa idza rafa'a lis-sujudi idan zai ta sujada ne amma me yake da suna wa idha rafa'a lis-sujudi idan kace rafa'a ya daga ya dago daga sujada to amma lamun da aka kawo wannan idan aka ci kawo lamun ba za a ce ba ya dago daga sujada sai dai idan ya daga zuwa yin sujada fa'ala mithla zalika yana yin kwatankwacin haka wa idha qama min ar-rak'ataini haka kuma idan ya dago daga ruku'i guda biyu fa'ala mithla zalika yana yin kwatankacin haka na'am ma'ana wannan sune wuraren da manzon Allah yake daga hannunsa anan mun samu ƙarin wurin sujada hadisin bai inganta ba حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير ياغا عبد الله بن زبير وصلى بهم ينا موسى صلى يشير بكفيه yana nuni da tahin hannunsa hina ya kumu lokacin da yake tashi yana ishara da tahin hannunsa lokacin da yake tashi ma'ana na nuhin lokacin da yake kabara shine in kai haka kamar ishara ne kake yi ai na'am wa hina yarka'u haka lokacin da zai ruku yana yana daga hannuwansa wa hina yasjudu da lokacin da zai yi sujada wa hina yanhadu lil qiyami da lokacin da yake dagowa dan saboda tsayuwa fayaqumu sai ya tashi fayushiru bi yadayhi sai ya nuni da hannayensa ma'ana da ya daga hannayensa fantalaqtu ila ibn abbas sai na shi zuwa wajen ibn abbas fa qultu sai nace inni ra'aytu ibn zubair lallai ni naga ibn zubair salla salatan yayi wata irin salla lam ara ahadan yusalliha ban taba ganin mutum mai yin irin ta ba ko ina sai ya daga hannu in yi kabbara fawasaftu lahu hadhihi al-ishara sai na nuna masa wannan daga hannun wannan isharar da yake gayi faqala sai ibnu abbas yace in ahbabta an tanzura ila salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in dai har kana so kai kallo zuwa ga sallar manzon Allah faqtadi bi salati abdullahi ibn zubair to kai koyi da sallar abdullahi bin zubair ma'ana sai ƙara tabbatar masa da haka ne sallarwa take sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san da hatta a wannan lokacin lokacin da sunna ta zo ne ya shahara daga hannu ba a wurin sujada ba amma a da wurin kabarar harama kawai ake daga hannu an gane da kyau ko lokacin da karatu ya yawaita karatun hadisi suka yawaita sai aka san ashe ba wajen kabara harama kawai ake mi ba ake daga hannu shine to kun ga hatta a lokacin sahabbai su ma lokacin tabi'ai su ma irin wannan ba su san sa ba sai da me yake da suna karatu ya wajiba ko kuma hadisin ya zo a gare su مالي يتي حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبانا المعنى معنا قال سنتي حدثنا النضر بن كثير يعني السعد هنا نهم بن كثير السعدي قال قال يتي صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس يا صلى أجيهنا عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف أما صلات الخيف أنا توا خيف أنا توا خيف وني مسلاتي ديكي ميكي da suna a mina da yake a mina an san mina ko? na'am fakana idan sajada a sajada tal'ula sai kasance idan ya sujada ta farko farafa a ra'asahu minha sai ya dago kansa daga wannan sujadar rafa a yadaihi yana daga hannayensa tilka a wajhihi a gabansa fa an kartu dalika sai ne masa inkarin haka dan me yasa wajen sujada zaka daga hannu fa qultu li wahayb ibn khalid sai nace ma wahayb bin khalid ma'ana na bashi labarin abunda na gani fa qala lahu sai yace masa fa qala lahu wahayb ibn khalid sai wahayb yace masa tasna'u shay'an lam ara ahadan yasna'uhu naga kana wani abu ko kuma kana aikata wani abu wanda ban taba ganin kowa yana aikata sa ba fa qala ibn tawus sai ibn tawus yace ra'aytu abi yasna'uhu na ga ma'aifina yana aikata sa ne wa qala abi shi kuma ma'aifin nawa ya ce ra'aytu ibn abbas naga ibnu abbas yasna'uhu yana aikata sa wala a'lamu illa annahu qala kuma ba abun da na sani face shi ibnu abbas kin ya ce ne kana annabi sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mi yana aikata sa in kana so ka san silsila ta hadisi to ga ga bayani ana ganewa ko wani tabi'u tabi'ina ne ya ga wani tabi'i wani abokinsa yana sallah tabi'u tabi'ina su ne wanda sun ga wanda suka ga sahabbai an gane da kyau ko to ya ga wani na sallah ne sai yi masa inkari yana daga hannu a wajen sujada in ya dago daga sujada ta farko sai ya daga hannu Allahu akbar ya zamna Allahu akbar ya wata sujada sai ce masa ban taba ganin wanda yake wannan abin da kake yi ba sai ce masa babana baban shi wane ne tabi'i ne ko sahabi tabi'i ne babana ya ce ya ga ibnu abbas yana yin haka shi kuma ibnu abbas ya ce ya ga manzon allah ne mai sallallahu alaihi wasallam yana haka an gane da kyau ko to haka ne fa ake rawaito hadisi haka ne ake rawaito hadisi wannan shine kenan wanga ya rawaito daga wanga shi ma wanga ya rawaito da wanga shi ma wanga ya har aka tuke zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan littafin haka ne shi yake tahi sauran littafan da kuke gani irin su bulugul maram irin su umdatul ahkam da sauransu su ana cire wannan salsala ce shi yasa za ku gani kai tsaye sai a ce an ibnu abbas ko an ibni abbasin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gunce wa'ancan ne wannan shine kenan kuma ina ne ake cirato su daga irin wannan littafan ne su ne dama buga su ne asali da gare su ne ake hudu irin wannan hadisan na su bulugul maram da su umdatul ahkam da sauransu amin ya rabbal alamin malai yace a haddathana nasr ibn ali akhbarana abdul a'la haddathana عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة ibnu umar ya kasance idan ya shiga a cikin sallah kabbara yana yin kabbara wa rafa'a yadayhi kuma ya daga hannayensa wa idza raka'a wa idza raka'a haka kuma idan yayi ruku'i yana cewa yana daga hannayensa wa idza qala sami Allahu liman hamida haka ma lokacin da yake cewa sami Allahu liman hamida yana daga hannunsa wa idza qama min ar-raka'atayn rafa'a yadayhi haka ma idan ya dago daga ruku'i guda biyu yana daga hannayensa wa yarfa'u dhalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa wannan daga manzon Allah ne shine ma'anar wa yarfa'u dhalika kaman kace hadisun marfu'un qala abu daud abu daud yace as-sahihu qawlu ibn umara wa laysa bi marfu'in magana mafi inganci maganar ibnu umar maganar ibnu umar ce ba magana ba ce da kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yana nuhin hadisi ne maqtu'i ba hadisi bane marfu'i shine abin da yake nuhi a magana mafi inganci qala abu daud wa rawa baqiyatu awwalahu an ubaidillah wa asnadahu wa rawahu ath-thaqafi an ubaidillahi wa auqafahu ala ibn umara shima ya ya tsaida hadisin ga ibn umar qala fihi yace a cikin sa wa idha qama min ar-rak'atayn idan ya dago daga ruku'i guda biyu yarfa'uhuma ila sadiyaihi yana daga hannayensa zuwa ga kirjinsa an gane ko kenan nau'i na uku nami na daga hannu kenan kaka ga mutun ya daga hannu haka kace bai iya daga hannu ba haka ma ya tabbata daga hannu daidai da daidai da kirji na'am yace a wa hadha huwa sahih wannan shine magana mafi inganci a cikin wannan riwayar qala abu daud abu dawud yace wa rawahu al-layth bin sa'd wa malik wa ayyub wa ibn jurayj mawqufan su kuma su ma sun rawaito shi mawqufi zuwa ga ibnu umar وأسنده حماد بن سلمة وحده أن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك الرفع دكا سسوب سأنبتو تيوى حديث دقا منظر الله بني يتي إذا قام من السجدتين idan ya tashi daga sujada guda biyu sai ya ambaci sauran hadisi ma'ana shi ma yana daga hannu wa zakarahu al-layth fi hadisihi qala ibn jurayj fihi qultu li nafi' yace sai nace ma nafi' aka na ibn umar ya ji al'ula arfa'uhunna shi ibn umar ya kasance yana sa daga hannu na farko ya kasance ya hi zuwa sama ƙala la sawa'an ya ce a'a daidai yake yin su ana gane da kyau ku ma'ana baya bambantawa kabbara ta farko ya haka kabbara wadda zai tafiya wajen ruku'i ya yi haka ko kuma ya yi haka a in ya fara da haka to har ya ƙare haka yake yi iri ɗaya yake yi ana gane da kyau ko shine abin da yake nishi fa ashara ila sadayaini wa asfala min zalika sai yayi nuni izuwa ga meke da suna asadayain sune kirji wa asfala min zalika da abin da yake ƙasa gare sa domin in kai haka kenan kun gani kirjinka da zuwa nan duka ya shiga a ciki na'am yana nuni ne ta yanda yake daga yanda yake daga hannun nasa malamai sun yi kai kawo dangane da menene hikima ta daga hannu a wajen sallah kabbara da ake a daga hannu wasu malamai suka ce hikima a ciki shine in kai haka kamar domin in kai haka za ka yi za ka yi haka to kaman kamai da duniya bayan ka ne haka haka ke tahi yanzu na fuskanci Allah Allah gane da kyau ko haka malamai suka ce wasu kuma malamai suka ce a'a yin haka kamar sarawa ne ga Allah kamar girmama Allah madaukakin sarki ne kamar gaisuwa ce ta Allah madaukakin sarki ku gaisuwar ku gama hannu ko to in ga zaka gaida Allah haka zaka yi ana gane da kyau ko kuma kuma wannan yana da kanshin kanshin gaskiya domin manzo Allah yace al-musalli yunaji rabbahu wanda yake sallah kamar ya zo gaida Allah ne kamar ya zo ganawa ne da Allah maɗaukakin sarki wasu malamai suka ce ko ba ba haka nan ba ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima shi ne kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko ba don wannan ba dai in kai kayi koyi da manzon Allah zaka samu lada a cikin haka wallahu ta'ala a'lam na'am eh jazakumullah wannan tambayar bayan mun kare sallah akwai dan uwa da yi ta ashiya bari mu kila wanga hadisin sai mu yi bayanin shi na'am malik yace haddathana al-qanabi an malik an nafi'in anna abdullah ibn umar lalle abdullah ibn umar kana idza btada as-salata ya kasance idan ya fara sallah yarfa'u yadayhi yana daga hannayensa hazwa mankibaihi daidai kafaɗunsa wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i haka ma idan ya dago kansa daga ruku'i rafa'ahuma yana daga su duna zalika amma kasa ga haka ana gane da ke ko qala abu daud abu da yace lam yadhkur rafa'ahuma duna zalika yace ahadun ghaira malikin fi ma'alam yace babu wanda ya ambaci cewa yana daga su ƙasa ga haka kowa in ba malik ma'ana yana nuhin babu wanda ya ambaci cewa ana bambantawa wajen daga hannu a wajen ruku'i da a wajen sujada in ba riwaya ba ta imam malik sai kasance kenan riwaya ce shadda ana gane da kyau na'am a takaicin wa masu girma daga hannu a cikin sallah kana da zaɓi guda uku dangane da nau'in daga hannu dangane da kuma dagawar da kuma kabbara nau'in daga hannu na farko in ma ka daga daidai da kafada an gane daidai da kafada kuma kana iya kai hakan ga ko kuma kai haka daidai da kafada ne duka shine nau'i na farko nau'i na biyu shine daidai da me daidai da kunnuwa ba daidai da kai ba kenan shine nau'i na biyu gashi irin wannan in kana cikin jami'i in kai sai ka bige ma wani baki wannan shine kenan nau'i na uku wanda ya yi daɗi a cikin a cikin jami'i amma ni ina jin ɗan wahala shi kaɗan shine daidai da nan an gane ko shi domin shi za ka yi sai ka bankare dan nan ake so ya fuskanta kenan sai ka yi haka wannan shine nau'i na nawa na uku wani nau'i ya yi inda kun gane ka'idar jiya to za ku ba da amsa a duka sun yi tun da ya tabbata manzon Allah ya yi al'ibadatul wari da ta'ala wujuhin mutanawi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi aukatin mukhtalifa ibada da ta zo da nau'i daban-daban ana yin ta a kowanne irin wannan nau'ukan amma a lokuta mabambanta ba a lokaci baka ce dukkanin nau'in nan guda uku za ka yi ana gane da kyau ko? na kinan yau in kai wanga nau'i ko waga sallah kai waga nau'i wata sallah sai kai wani nau'i amma ba kana in ka zo ruku'i baka daga sama in ka zo sujada ka dago nan niyan shine aka ce bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'in da ya fara da shi yake karewa sai in dai mutun ya manta wannan kuma afallahu amma salaf sai abu na biyu shine game da kabbara da daga hannu shi ma kala uku ne ya tabbata manzo Allah wata ran sai ya ce Allahu akbar sai ya daga hannu wata ran kuma sai ya daga hannu ya ce Allahu akbar wata ran kuma tare ke Allahu akbar an gane da kyau ko duk wanda kai yayi ana gane da kyau kada ka ce wannan limamin dan kwakwale kwakwale ne musai ina ya samu goyi sai ya yi kabbara sannan ya daga hannu to wannan shine kenan wallahu ta'ala ala duk wanda kai kuma yayi abinda aka yi so wata ran kai wanga wata ran kai wanga na'am in akwai tambaya wadda ta shahi daga hannu kawai in babu ta sai mu wuce gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh shi dai ta da kunnuwa shi dai hannun dai haka ne ya kamata ana gane da kyau domin in kai hakan ga bai yi ba amma ko da a ce nan ne ya daidaita da kunnuwa duka babu laihi ya kasance kasan hannun ne ko tsakan hannun ne ko saman ne inda ya daidai da kunnuwa babu laihi akan haka na'am alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh shi ma wannan mutum yana da zaɓi ka taso daga zamne za ka miƙe tsaye ko eh shi ma kana da zaɓi kana iya kai allahu akbar ka tashi tsaye ko kuma sai ka tashi kai allahu akbar amma abin da ya fi dacewa ka yi allahu akbar kin sai ka yi tsaye ko kuma ka yi su a tare akwai malaman da suke ganin a'a a wannan wurin dole sai ka yi kabbarar ka yi tsaye ko a tai tare kada ka yarda ka shiga cikin wani aiki baka yi da ni ba baka yi da kabbara ba wannan gaskiya matsala ce wadda take an yi tsauri sosai a cikinta ana gane da kyau ko har na taɓa samun ma wani mai yake da suna da ya taɓa mini magana ce ce malam an ce muna ba a shiga wani aiki ba a yi da kabbararsa ba ba a yi da kabbarar aikin da aka kare ba kai kuma naga har kana tsaye ma kana yi da kabbara ana gane da kyau ko to kun ga wannan sun tasirantu ne da fatawa ta al-Imam Ibn Uthaymeen shike da wannan fatawar kusa al-Imam Ibn Uthaymeen akwai fatawukan da shi kadai yake banta da su to shike da wannan fatawar amma al'amari na kabbara al'amari ne wanda yake me yake da suna babu wani kaman tsanantawa a ciki shi dai al'ahammu dai kai kabbarar wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam ka taso ne kai ko kana cikin tashi ne kai ko sai da kai tsaye kai duka wannan dai al'ahammu ita kabbarar ba ta ma daga cikin me rukunai na me na sallah ta harko ita ce take cikin rukunan sallah wadda in babu ta sallar ta lalace wallahu ta'ala a'lam na'am shi ma wannan duka yana da zaɓi za ku gwajin da sattu istiraha akwai wanda sai sun yi Allahu Akbar sannan sai sun miƙe tsaye akwai wanda sai sun ɗan zamna sai sun miƙe tsayin sannan su yi ne su yi kabbara duka wannan ya halatta a yi wallahu ta'ala a na al'amuru wasi'un za mu ci gaba kenan mali ce babu man zakara annahu yarfa'u yadayhi idza qama min as-sintaini babu mai bayani game da wanda suka ambaci cewa manzon Allah yana daga hannayensa idan ya tashi daga raka'o'i guda biyu ana gane da kyau ya yi zaman tahiya lokacin da zai tashi ya raka'a ta uku to malumai sun ce manzon Allah yana daga hannu kuma ga dalilin suna cewa yana daga hannu حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya kasance idan qama min rak'ataini idan ya tashi daga raka'o'i guda biyu kabbara yana yin kabbara wa rafa'a yadayhi kuma ya daga hannayensa ana gane da kyau ko shi ma wannan kana da zabi ka kare zaman ta ya sike Allahu akbar sai ka mike tsaye ko kuma ka mike tsaye sannan ka daga hannu tare da kabbarar ana gane da ke ku? na'am maliki haddathana al-hasan ibn ali haddathana sulaiman ibn dawud al-hashimi haddathana abdurrahman ibn abi zinad an musa ibn uqba an abdullah ibn al-fadl bin rabi'a bin al-harith bin abd al-muttalib an abdurrahman ibn al-a'raj an ubaydillah ibn abi rafi' an ali ibn عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى منزن الله أنه إذا قام إلى الصلاة يا كسنجي إذن يتاشي زوى صلى المكتوبة صلى تفر الله كبر يناين كبر ورفع يديه سيد دقى هنا ينسى حظو منكبيه daidai kahudunsa wa yasna'u mithla dhalika yana yin kuma kwatankwacin haka idza qada qira'atahu idan ya kare karatunsa wa arada an yarka yaso yayi ruku'i wa yasna'uhu idza rafa'a min ar-ruku'i haka yana daga hannu idan ya dago daga ruku'i wala yarfa'u yadayhi fi shay'in min salatihi kuma baya daga hannunsa a komai na daga sallarsa wa huwa qa'idun inda yana zamne wa idza qama min as-sajdataini haka kuma idan ya dago daga sujada guda biyu rafa'a yadayhi yana daga hannayensa kadhalika haka wa kabbara kuma yayi kabbara qala abu daud fi hadith abi humayd as-sa'idi hina wasafa salata an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya siffanta sallar manzon Allah yace idza qama min ar-rak'ataini idan ya tashi daga rak'o'i guda biyu kabbara yana kabbara wa rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa hatta yuhadhi bihima mankibai har sai ya daidaita su da kahudunsa kama kabbara inda iftitahi salati kama yanda yake yin kabbara a wajen bude sallah حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناغا منظان ألا يرفع يديه ينا دغا حنا ينسى إذا كبر إذن يكبر وإذا ركع da kuma idan yayi ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i da kuma idan ya dago kansa daga ruku'i hatta yablugha bihi ma furu'a udhunayhi har sai ya kai wannan hannayen nasa a wajen reshen kunnuwansa ma'ana yana daga hannuwan har zuwa kunnuwa حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا موسى بن مروان حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى معنى دكان سسر رويتو أن إمران دقى إمران أن لاحق دقى لاحق wannan shi ma suna ne wanda ba a saba sashi ba lahiq an gane ko lahiq na'am duk wanda ya rasa sunan da ya sama dan shi ya tuntubo ne ana gane da kyau ko ga sunan sunaye duk sunan da na gamu da shi ban saba jin shi ba nan nake rubuta shi na'am sunan musamman sunan mata shine yake ma mutane wahala to duk akwai su insha Allah na'am malici an bashir ibn nahikin qala qala abu huraira law kuntu qaddama an-nabiyya nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da a ce ina gaban manzon Allah lokacin da yake daga hannunsa wajen kabbarar harrama la ra'aitu ibtayhi da na ga lallakuwarsa ma'ana dan yanda yake mi yake bude hannayensa zada ubaidullahi ibnu mu'adhin qala yaqulu lahiqun lahiq yace ala tara annahu fi salati shin baka gani shi abu hurairan a cikin sallah yake wala yastati'u an yakuna quddama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ai baya iya ya kasance gaban manzon Allah shi yasa yace da ina iya zamantowa gaban manzon Allah to tunda ni sallah nake kenan ban iya yi wazada Musa ibn Marwana ar-raqi yani idza kabbara yana nuhi idan ya kabbara rafa'a yadayhi yana daga hannayensa har sai horilallakuwarsa ya bayyana حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة منظر الله يكو يد مسلى فكبر سي كبر ورفع يديه سي دغ هنا ينسى فلما ركع لوكتين دي ركوعي طبق يديه يا حدا هنا ينسى بين ركبتيه أتكان gwiwowinsa waye gane wannan magana bari mu ida hadisin qala yace fa balaga zalika sa'dan sai labari ya isko ma sa'ad fa qala sai yace sadaqa akhi dan uwana yayi gaskiya qad kunna naf'alu hadha ada mun kasance muna aikata haka thumma umirna sai aka umurce mu bi hadha da wannan ya'ni al-imsaka 'ala ar-rukbataini kame guyoyi guda biyu ana gane da kyau ko na'am waye gane wannan hadisin wani sahabi ne yace manzo Allah ya koya mana ruku'i da ya koya mana ruku'i sai ya nuna mana in za ka yi ruku'i sai ka game hannayenka ka sanya su a tsakiyar a tsakiyar me a tsakiyar guyoyinka da labari ya isko ma sa'ad sai ce yayi gaskiya amma dai wannan a farkon musulunci ne da ƙarshe an canza sai aka ce hannuwan kama mi za a yi da su guyoyi za a yi da su malam binyamin ka gane koyo a sake a sake malam hussein ta so ko hassan ne yi ban irban mata su hayar to wani ya taso cikin ku na nuna mana yadda ake nihi a daya suke yi a sai ka ga mai guyoyinka wanga hannuwan ka sa su tsakanin gwiwoyinka yauwa da haka suke rukudi an gane da kyau ko? ga akwai ma wahala ya ko? wannan ba ka iya minti biyu haka to sai daga baya dama shi musulunci mai sauki ne ko? duk abinda Allah ya ga yana tsananta mana sai sauƙaƙa mana shi shi ne sai aka sake yanzu yauwa sai aka koma yin haka shi ne abin da yake nishi na wallahu ta'ala a'alam na eh wannan babin ya kare kenan mala yace babu man lam yadhkurir raf'a inda ruku'i babi mai bayani dangane da waɗanda ba su ambaci daga hannu ba a wajen ruku'i ma'ana akwai masu ra'ayin ba a daga hannu in za a tai ruku'i su kawai inda ake daga hannu shine wajen kabbarar harama akwai masu mi akwai masu wannan ra'ayin kuma ga dalilansu to za mu gani ya dalilan nasu suke ana gane da kyau jayyid malici haddathana usman ibn abi shayba haddathana waqi'un an sufiyana an asimin ya'ni ibn kulaybin an abdurrahman ibn al-aswad an alqama daga alqama ba alkama ba ha an gane ko shi ma suna ne mai kyau amma mutane na san suna tsoron sashi da inda ka wajen al'amarin sunaye mudan shiga an turfarantai wani malaminmu ne ɗan ƙasar misra ne har yanzu yana nan a rayu hafizahullahu ta'ala wuje na haɗu da shi ya zo nan ya ce a misra akwai sunaye na mamaki misra sunaye na mamaki in kana so ka sunaye na mamaki to ka je misra ya ce daga cikin sunaye ya ce wani ne ya zo wajen neman aiki sai aka tambaye sa mai sunanka sai ya ce salli ala rasulillah sai mutumin ya ce allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad ya ce masmuka ya ce salli ala rasulillah ya ce sallallahu alaihi wasallam masmuka صلي على رسول صل... آه أنت مجنون قلت لي أن أصلي صليت على رسول الله وماذا تريد أيضا مزقوا أنا قال يا با ويا زوجة أيكي أكثر من سمي سننك سيتي إسلاتي قال النبي شي إسلاتي قال النبي سيتي صلى الله عليه وسلم to shi ya azace mishi ne yake isalati ga annabi wai ashe shi sunan shi isalati ga annabi ana gane da kyau ko shi sunan shi salli ala rasulillah to dama mutanen misra sun shahara da yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Misra da wuya ne su haɗu har su rabu baka ji wani ya ce ma wani ba salli ala rasulillah su ne ke da wannan application wanda kake jin ana salli ala rasulillah ana gane ko to wannan shine kenan sun shahara da wannan kawon mutanen Kano su kuma sun shahara da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am mala yace حدثنا عثمان بن أبي شيبة أمنا وجاء القماكو عن القما قال يتي قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يتي ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم shin kuna so in yi muku sallah irin sallar manzon Allah qala ce fa salla sai salla fa lam yarfa yadayhi sai bai daga hannuwansa ba illa marratan sai dagawa guda ma'ana sai so guda qala abu dawud yace hadha hadithun mukhtasarun wannan hadisi ne takaitacce tawilun mai tsawo walaisa huwa bi sahihin kuma shi wannan hadisin ba sahihi bane ala hadal lafzi akan wannan lafazin amma a wani lafazi sahihi ne مالك حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا سكتي حدثنا سفيان بإسناده سندنسا بهذا أونا دونا حديث قال فرفع يديه sai ya daga hannuwansa fi awwali marratin a karo na farko wa qala ba'dhum wasunsu ma suka ce marratan wahida so guda kawai ya daga hannu har ya kare sallah حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة ya kasance idan ya bude sallah rafa a yadaihi yana daga hannuwansa ila qaribin min udhnaihi kusa ga kunnuwansa thumma la ya'udu sannan bayan wannan baya ƙara daga hannunsa sai dai hadisin menene da'ifi ne haddathana abdullahi bin muhammadin az-zuhdi haddathana sufyanu an yazida nahwa hadisi sharikin lam yaqul thumma la ya'udu shi a riwayarsa bai ce sannan bai ƙara daga hannu ba قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ياتي منا أكوفة باين ونن ثم لا يعود سننكم بايا كوماوا قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس أن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود سبس أنبتب ثم لا يعود حدثنا حسين بن عبد الرحمن أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقم أيكين ألا رفع يديه يأتك هنا ينسى حين افتتح الصلاة لوكة يبوء سلا ثم لم يرفعهما سنن بيكارة هن وانسبا حتى انصرف حسيد سلمي سلا شما حديث منيني ضعيف ne حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل الله يكسنكي إذا دخل في الصلاة idan ya shiga a cikin sallah rafa a yadaihi yana daga hannayensa maddan dagawa mai tsawo ma'ana yana nuhin har zuwa mi har zuwa kunnuwa kenan idan kuka lura wannan su ne dalilan waɗanda suka ce ba a daga hannu a cikin sallah sai wajen me sai wajen kabarar harama ita kadai amma hadisan da suka kawo sun inganta ba su inganta ba in ma sun kawo hadisin da ya inganta to ba yana nuna karara cewa bai cewa farko kawai yake ni ba yake daga hannu a nan ne zan baku wata ka'ida wanda in ka rike wannan ka'idar to da kowa ka yi gardama za ka iya huta ana gane da kyau ko suke cewa al'ahkamu shari'iyya taftafiru li thubutiha الأدلة الصحيحة الصريحة الأحكام الشرعية تفتقر لثبوتها إلى الأدلة الصحيحة الصريحة الأحكام الشرعية تفتقر لثبوتها إلى الأدلة الصحيحة الصريحة أبن دعك يميلي شيني hukumce hukumce na shari'a suna bukata kamun su tabbata dalili sahihi kuma wanda yake da ma'ana karara ta hukuncin bil misali ya tadihin maqal ana gane da kyau ko na wani ne yazo yace maka ai dariƙa mako a cikin qur'ani akwai ta sai ka ce masa me dalilin ka sai ce ai Allah ya ce wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma an sadaka da sun tabbata akan ɗariƙa da sun daidaita akan ɗariƙa to da mun shayar da su ruwa masu ɓuɓɓuga ruwa masu yawa sai ci to kaji ƙur'ani ma ce da an tabbata akan ɗariƙa yanzu za ka ce mishi za ka ce mishi dalilin da ya kawo ƙarya ne a domin aya ce kuma aya ba amma zancen ta inganta ko ba ta inganta ba ko yawwa yanzu ayar da ya kawo ta inganta amma inda ya kawo ta ba mai bane ba wurinta ba ne laisat sarihatun fi ma yaksud ba bayanin da take ba abin da yake nuhi ana gane da kyau ko kenan mutum yana iya kawo dalili akan akan abin akan ra'ayinsa amma dalilin ya kasance ya inganta amma ba wurinsa bane ko mutum ya kawo dalili akan ra'ayinsa ya kasance dalilin bai inganta ba ana gane da kyau ko kenan wannan shine duk wanda ya kama ka hukunci ba dan ya kama ka dalili ba sai ka ce ƙarya ne a'a di ba ka ga dalilin ya inganta sai ka ce masa to lalle hadisin da ka kawo ya inganta amma ba wurin sa bane wannan kinan shine wannan yanzu wanda yace ma daga hannu wajen raka'a kawai ake yi wajen kabarar harama kawai ake yi sai ka maka wannan hadisin an gane ko sai ka ce masa hadisin da'ifi ne to sai ka maka wannan hadisi na hadisi da ya nuna cewa manzon Allah yana daga hannu a wajen kabbarar harama an gane ko sai bai ga sauran ba sai ka ce to hadisin ya inganta amma ai hadisin ba yana nuna ba kuma nan kawai yake ni nan kawai yake dagawa ana gane da ke ko shine kenan wallahu ta'ala a'lam mali ce babu wad'ul yumna 'alal yusra fi salati babu mai bayani akan ina tsammani lokaci yayi ko na'am nan za mu dakata musamman ma muna da muhadara a yanzu da mun kare sallah za mu ji wajen fiye ba kina nan za mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna kinan kada a manta gobe za mu kwatse da ku a nan insha Allah bayan magariba domin alqawaid fiqhiyya kinan duk wanda yake so yana iya halarta insha Allah kofa bude take kamar inda kuma kai alkawari wanda suka riga zuwa basu littafin za su samu littafi in Allah ya so subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah